وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم yau kwanan wata nawa ne ga wata sha takwas ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da sha tara ga watan ga watan ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha ta 2014 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatuwan littafin albarka na bulugul maram in ba manta ba dai muna cikin kitabul hajji babin da ke magana akan alhajju yau za mu tashi hadisin abdullahi dan abbas yace wa anhu ko qala كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم abdullahi dan abbas yake cewa sahabin nan sananne fadlu dan abbas dan gidan abbas ibn abdul muttalib dan gidan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya goye shi shine kalmar radifa goyo goyon da aka hana akan babur an hana wato wato radif kenan ko irdaf goya wani to yana radifan nabi ko radifar sallallahu alaihi wasallama فجاءت امرأة min khas'ama um, wannan lokacin da aka goye shi dan hajjin ban kwana ne hajjatul wada ne dan ko wani zai tambaya ce to tafiya suka yi ko ina a aikin hajji ne hajjatul wada shine hajjin ban kwana yace kuma wannan malamai suka faɗa na sharhi suka ce amina ne abin ya faru وجاءت امرأة من خسعمة سيغا وتما تتذو دغا اينهم واتو قبيلة تخسعمة قبيلة ce sananniya قبيلة خسعم كما yadda mu ma a Hausa muna da kabilu kala kala فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه fadlu da yake goye a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan akan dabba sai ya gama ta sai ta kallanta ita ma sai ta kalle shi kasan saurayi da budurwa an haɗu kamar dai wato auduga ne da wuta sai dai Allah ya takaita kurum ta kalle shi shi ma ya kalle ta ya kalle ta ita ma ta kalle shi ashe annabi ya gano su ya zuba musu ido وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر وذال سيميك hannunsa haka ta baya. fuskar da fadul dan abba suke kallon matan sai ya juyar da fuskar tasa haka ya karkatar mana kina ka daina kallon matan mutane ka daina kallon matan mutane kun gane sai fa qalat ya rasulullah ashe mata kan fatawa ta zo kace ya manzon Allah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi farillar ubangiji akan bayansa dangane da hajji ta riski babana ma'ana faralin aikin hajji ya hau kan mahaifina amma faralin ya hau kansa ne yana matsayin shaikhan kabiran tsoho dattijo babana lokacin hajji ya zo masa kuma shi tsoho ne la yathbutu ala rahila tsofansa ta kai ga ba zai iya tabbata akan abin hawa ba ma'ana idan ya hau kan doki in dai dokin nan zai tafiya to zai iya jefar da shi bai da ƙarfin da zai iya rike jikinsa akan dokin saboda ya tsufa idan ya hau kan raƙumi ba da ƙarfin da zai iya riƙewa linzamin raƙumin in dai raƙumin ya yi tafiya katar katar saboda tsufan mutumin nan zai iya jefar da shi shine la yasbutu alal rahila to a wata riwaya ta ce wa in shaddattuhu khashitu alaihi idan na dora shi akan abun hawa na daure shi saboda zai iya hawar da shi a dora shi a daure shi aiki ta ce to ina jin tsoron idan na hawar da shi kan abun hawa na daure shi ina jin tsoron zai iya mutuwa eh kamar ta dora shi akan raƙumin a kora raƙumin amma a daure shi kamar yadda ake daure yaro in an goya shi ta ce ina jin tsoron haka a takaice ne afa a hujju anhu shin ya manzan Allah zan iya yi masa aikin hajji tun daga matsalar babana kala na'am manzala ce eh kware kuwa hujji anhu kenan ki je ki masa hajji wa zalika fi hajjatil wada' wannan kissan ta faru ne a aikin hajjin manzon Allah na bankwana hadisin bukhari da muslim wallabdu lil bukhari hadisin yana da wasu rayoyi ba waɗannan ba an gane ko to a wata riwayar aka ce mai tambayan namiji ne ma yana tambaya ne akan zai yi wa mahaifiyarsa a wata riwayar namiji ne ya tambayan shin zai iya yi wa mahaifiyarsa hajji to wasu malaman suka ce ya juzu ta'addudul qissa zai iya yi kissar ba ita ɗaya bane akwai mutumin da ya zo irin wannan matsalar namiji ne ya tambaya akan mahaifiyarsa akwai kuma wannan kissar da ta wannan mata ta khas'am tunda an ce gashi har fadulu yana kallanta tayyib to hadisin yana nuna mana cewa wani zai iya yi wa wani aikin hajji tunda daman shine babban abin da aka fi damuwa shin wani zai iya wani haji eh wani zai iya wani aikin hajji yanzu misalin kana da tsohonka ya dattijantaka sosai ya girma idan aka kai shi aikin hajji ma bata zai akwai tsofaffin da fa tafiya ma ba sa iya yi sai dai a lallaba daga nan zuwa bakin titi sai ku minti talatin bai karisa ba thirty minutes zai kwashi to kaga wannan ina za a je aikin hajji da shi bai zai yi a je aikin hajji da shi ba so duk wanda Allah ya jarabe shi da tsoho irin wannan kuma yana so ya je aikin hajji kar ya je ya jefa cikin wahala a biya wa wani wanda ya taɓa yin aikin hajji din ya je ya masa kurum hadisin dalili ne akan haka tunda kun ga wannan matar ai ta yi bayani dangane da matsalar da babanta yake ciki ko yawwa to wannan dalili ne da wani zai iya yi wa wani aikin hajji amma fa sun ce duk wanda zai wani aikin hajji ya zamanto sharaɗi ne shi ɗayan ba zai iya ba akwai rashin lafiya cutar da ba za ta iya barin su je yanzu kana tsohonka yana kwance shekara shekaru a kwance baya fita wa jama kana so ya samu falalar aikin hajjin baɗi ka iya biya masa wani ya je ya yi da sunan shi iya kwance Allah zai ba shi ladan ina ma da mutane sun gane wannan amma na ina maimaitawa duk wanda zai je wani aikin hajji ya tabbata ya yi in ba haka ba kuma yana zuwa yana yi automatically zai dawo nashi ne ya halatta mutumin da Allah ya jarabe shi mahaifinsa ko mahaifiyarsa mahaukaciya ce sai ya Allah ya jarabe mutum baban shi ya haukace ko mahaifiyarsa ta haukace to a iya musu aikin hajji an gane ko duk da cewa ba wajibi bane akan sun da akwai hauka amma ana jin tsammanin watakila za su iya warkewa kana tsammanin ana mai magani wata ran zai warke to wannan kenan idan kun fahimci wannan to sai ko mu shiga abin da hadisin yake koya mana ya halatta wani ya goyi wani akan abin hawa ba rashin tausayi ba ne in wani ya hau doki wani ya goya wani a kakara cika amma wani ba su da tsoron Allah ka duba wani yana kan duki wani ya hau gadon bayansa a wannan ba haram bane ko wani ya hau raƙumi ya goyi wani ko wani ya hau jaki ya goyi wani ba haram bane dabbar gadon bayanta da Allah ya yi ta ya yi ta tana iya ɗaukan kaya jaki wani jakin sai ya ɗauki kayan da a kori kura za su ɗauke shi shi kaɗai ballantana raƙumi kan ai raƙumi in an loda mai wani kaya sai dai a rabawa mota biyu amali sarkin ɗaukan kaya so ba cutarwa ba ne in an yi goyo an hau kansu ɗaya kenan na biyu yana nuna mana wato ɗabi'ar ɗa namiji da mace musamman waɗanda suka kai munzalin girma yanzu kun ga wannan sahabi ne ya kalli mata ta kalle shi so kuma yana nuna mana annabi ya nuna mana ashe bai halatta mutum ya je ta kallon matan mutane ba tunda kaga ba ma fa magana ya masa ba hannunsa yasa ya kautar to ina waɗanda in sun ga yarinya kyakkyawa sai su ɗauke ta a waya ina wanda suke zuwa su je su haɗu a makaranta aji ɗaya kujera ga shigata ina kallonta tana kallon shi ina wanda suke haɗuwa suke group discussion ina wanda suke haɗuwa suke cin abinci tare ina addinin ku ina addini a gida ustazai in an je jami'a kafirai Allah kiyaye ko kuma fasikai ko fajirai duk komi yana iya hawa akwai masu wannan duk wannan yana nuna mana mutunta kawo kamar mu daina kallon mata mutane kuma yadda annabi ya hana wannan fadl dan abbas kuma yana nuna mana halaccin tambaya an gane yawwa ya halatta idan mutum ya ga abu bai gane ba ya tambaya kar mutum ya zauna ya shiru ya ce bai zai tambaya ba a ya tambaya طيب um, hadisi na gaba ya ce wa anhu anna imra'atan min juhainata ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama faqalat daga Abdullahi dan Abbas ne an yi wata mata daga kabilar Juhaina sunan kabila ne Juhaina sunan kabila kuma Khat'ama tayyib ita ma ta zo tana tambayar manzo Allah take cewa Rasulullah inna ummi nazarat an tahujja wa lam tahujja hatta matat mahaifiyata ummina ta yi bakance za ta yi aikin hajji alwashi za ta yi aikin hajji amma kuma kafin ta cika alwashin ko bakancen ta mutu afa ahujju anha ya manzon Allah zan iya yi mata aikin hajji ɗauka babanka ne alkawari zai je wata ibada ko mahaifiyarka ta yi alkawari za ta wata ibada ba ta yi ba ta mutu kala na'am hujji an ha annabi ce ya kware ku je ki mata aikin hajji a ra'aiti laukana ala ummiki dainun baki gani ba yanzu da akwai bashi akan mahaifiyarki a kunti qadiyatahu za ki biya ko ba za ki biya ba yanzu da mahaifiyarki bashi ta ci shin za ki biya bashin ko ba za ki biya ba amsar ita ce za ta biya ko to wannan ma bashi ta ɗauka tunda ta alkawari aikin hajji nan ibada ne na ubangiji ake wata ce ita ma sai ta yi kuma ba ta yi ba har lokaci ya ta mutu to bashi yana kanta sai a yi mata ‘ya'yanta sai mata uqudullah manzo Allah ce ku biya Allah bashi fa ku biya Allah bashi fa Allahu ahaqu bil wafa'i Allah shi ya fi cancantan a cika masa alkawari da bashin da aka ɗauka na cewa za a biya shi wannan hadisin wa bukhari hadisin yana nuna mana duk wanda ya alwashe ba kance cewa zai aikin hajji bai yi ba idan Allah ya ɗauki ransa to waliyansa sai masa ɗansa ko kuma danginsa na kusa da shi ya masa kuma ya ɗauke masa nauyin insha Allah kun fahimci wannan yawwa malamai sun yi saɓani dangane da aikin hajji ɗin nan da aka ce sai in ka taɓa yi za ka yi wa me wani to wasu malamai kasan ilimi yawa ne da shi sun ɗan makale da wannan hadisin ina so ku nutsu sosai saboda wancan hadisin shubur ma hadisin bukhari ya zo yana aikin hajji yana cewa labbaik allahumma an shubur ma labbaik allahumma an shubur ma sai annabi ya ce waye shubur ma din sai ya ce ai wani ne nake masa aikin hajji sai aka tambaye shi shin ka taba yin aikin hajji ne yace bai taba yi ba sai annabi ya ce hujja an nafsika thumma hujja an shubur ma kai wa kanka aikin hajji sannan kai wa shubur ma aiki kun ga wannan hadisin na bukhari karara ya nuna cewa sai kayi wa kanka sannan ka yi wa wani ko hujja ta tabbata ko tayi to a nan gurin ku lura da wannan hadisin akwai kuma wani dalilin da zai nuna wani din ya iya wani ko da bai yi wa kanshi aikin hajji ba suka ce yanzu a nan gurin aikin hajjin nan manzon Allah ya kamanta shi da bashi aka ce yanzu idan da mahaifiyarka akwai bashi a kanta za ka biya ko ba za ka biya ba bashi annabi ce za ka biya mata ko ba za ka biya mata ba za ka biya ko to yanzu shari'a ta hana ka ka biya wa ɗan uwanka bashi don kai akwai bashi a kanka ana bin malam umar naira dubu hamsin ni ma ana bi na dubu ɗari da hamsin sai na ga zan iya taimaka masa in biya masa a shari'a bai halatta ba dan ni ana bi na bashin dubu ɗari da hamsin in biya wa wani in taimaki wani ya halatta ana bin ka bashi ka biya wa wani ko ba za ka biya wa wani ba eh ya halatta ko to ku tunda wannan aikin hajjin bashi ne ake bin mahaifiyarsa to lalle ne a iya zuwa aje a biya ko da wanda zai biya mata aikin hajjin nan bai taɓa yin aikin hajji ba haka suka ce to ya ya hau ko akwai ta cewa akwai matsala eh na'am me positive or negative na to yayi abin da nake so kenan to yanzu wannan mu dauka na bakance ne a iya cewa to idan wani ne ya yi alwashi ya ce zai yi aikin hajji bai ba ko uba ko uwa ba su ba idan ka zo za ka rama ba sai an sharɗanta cewa ka taɓa yi ba in mun yi wannan kiyasin ko to wancan ɗin fa idan ba na bakancin ba ne misalin ba zai hau ba shi wannan hadisin tabbas bakance ne nuna shi kuma wancan ba bakance ba ne hadisin shi burma to idan an rike wannan ra'ayin zai iya tafiya a kai nam
wanda za a yi wanda yake yi wani ya rasu ya kona haka ne zai iya yiwa ai yana nan ɗin bai da lafiya zai iya yiwa kuma ya mutu so abinda nake so ku gane su waɗannan da suka halatta koda da bashi akan ka yi koda baka taɓa yi ba sun yi kiyasi ne da wannan bashin to amma a hakikanin gaskiya abin da ya kamata ya tafi shine in na bakance ne in dai bakance aka yi a iya yi ko da ku wanda zai biya ɗin watakila bai taɓa yi ba don me don a barrara wannan mamacin a gurin ubangiji saboda duk abin da kai alkawari fa za ka yi ba kai ba sai Allah ya tambaye ka a kiyama dole ne sai Allah ya tambaye ka an fahimci wannan ko tayyib duk da cewa bashin ma wasu malamai fa suna cewa ku hakuri ba so nake in kawo mana rikici ba wasu suka ce tsakani da Allah kai ana banka kuɗi dubu ɗari da hamsin don tsaban neman suna kai baka biya naka na wajibi ba ka tsallaka za ka je ka taimaki wani kai me yasa baka biya naka ba ku tsaya ku natsu sosai a'a mayanin yin wata magana ce daban ai cewa ne a tsaya a duban abin na fi sabillahi kuɗi ne ake bin ka ɗari da hamsin baka biya ba dan kirinki wani abokinka ana masa dubu hamsin dubu talatin dubu arba'in ka je wai kana ta kokarin za ka biya masa to kai naka fa na kanka tsakani da Allah a nan wanne ya fi kamata ka yi saukewa kai nauyi kuma yanzu abin da ke so gane yanzu a cikin waɗannan basukan guda biyu wanne ne Allah zai tambaye ka na abokinka da baka biya ba ko naka to ka je kana kokarin biyan na abokinka in ka je ka mutu kai baka biya naka mu ba
amma wannan mala ai na mahaifiyarsa ne kuma mahaifiyarsa ne kuma mahaifiyarsa ne mahaifiya ce haka ne gaskiya ne haka ne mahaifiya ce na'am gaskiya ne yana da yalwa mala abokar harka ce ta fi kwana a tashi baka da garantin za ka yi gobe ba wanda yake da shi so ala'ayi halde wannan ijtihadi ne da kokari da suka yi hadisin dalili ne akan yin kiyasi kamar yadda suka faɗa um, tunda annabi ya yi kiyasi kenan a ra'aita laukana ala ummika dainun a kunti laukana ala ummiki dainun a kunti ƙazu ya tafi kuma akwai wani abin da na so ku gane a hadisan guda biyu amma ba ku gano su ba ba gane ba ko wato in kun lura kisa guda biyu yana nuna gaskiya wato yara mata ‘ya'ya mata sun fi tausayin iyayensu yanzu kaga wacce matar ta khas'ama kabila khas'am mace ce take tambaya akan me babanta za ta yi wa babanta me hajji wannan ma ta juhaina din ita ma mace ce take tambaya akan me mahaifiyarta kuma ko a yanzu rayuwa yau da gobe magana ta Allah eh ba hadi ko yawwa ko yanzu idan ka duba idan mutum yana da 'ya'ya maza da mata wallahi malam zaka ga 'ya'yanka mata da suke aure a waje sun fi tausayin uban tsohon sun fi damuwa su zo su gaishe shi sun fi damuwa su kawo masa abin alheri in suna da shi in gidajen mazajen su masu hali ne akan 'ya'ya maza yanzu 'yarka mace da ka aurar da ita insha Allah ta'ala duk inda ta dan ɗebu 'yan watanni za ta damu ta ce bari ta zo ta gaida babanta ko ta zo ta gaida mamanta kuma in za ta taho ta dan taho da wani abu ta kawo babanta ko omo ko wani abu haɗinki akwai wanda iya suke wa iyayensu maza amma wallahi malam kana da ɗanka ya gama jami'a ya gama abin nan ya je ya samu aiki a Lagos ko ya tafi a Kure sai yayi wata sai ya shekara uku bai zo ya gaishe ka ba in ka ci sa'a yana bugo ma waya ce ba wallahi ayyukan mu ne suka yawa muna da aiki da yawa shi kuma waya ce ba komai shekara uku ana samu wanda zai shekara uku cir hudu biyar ma bai zo ya gaida tsohon shi ba kuma ku tsaya ku yi wa kanku tunani da yawa wataƙila akwai a cikin yan uwanka wataƙila akwai a cikin danginka so ɗa namiji da kake ganin sannan ba kyau Allah kuwa tausayi dai sai dai wanda Allah ya rubuta masa galiban yara maza ba su fiye tausayin iyayensu maza akan ‘ya'ya mata ba kuma ka duba ko mutuwa akai ko na abu yanda ake nuna wato damuwa da baƙin ciki da gajiyawa ‘ya'ya mata da suke zaune a cikin gida su ne za ga kamar su magwanda su mutu saboda ubansu ya mutu amma mazan fa ha ina wani ma wallahi da daddaren masu yaji ya wani abu fin da zai wani ma gani fi ke an takura masa wannan zaman za a zuwa zauna kwana ɗaya biyu abin shi aiki ya musu yawa to akwai wadda ma yana aiki aiki ya hana shi uwarsa ta mutu ya ce ai hakuri aiki ne ya tsare shi aikin gwamnati bai samu zuwa ba saboda akwai files files da zai samu su hannu eh eh eh an samu ko a ce mutum ubansa ya mutu a ce a yi haƙuri wallahi bai samu zuwa ba ya zo daga baya duk a ƙasar nan ana yi amma in ya mace ce ranar da aka ce ubanta ya mutu a wannan gidan ko dai bata zo ba ta da hali ba a turo ta ba to ba ta moru ba a wannan ranar ba za ta iya komai ba amma akwai wanda za a ce masa ubansa ya rasu abin nan da sauransu ya koma ya shiga ofis ɗinsa ma ya abubuwan da zai ga baki ɗaya kuna to me jawa kawai a tunanin ku me yasa mata suka fi tausaya wa iyayensu kuna shine tambayar da nake ku taimake ni saboda mazan marasa mutunci ne ko a saboda suna da raunanniyar zuciya ashe wannan zargi ne kenan zargi ne tunda suna tausayin iyayensu raunin zuciyarsu ya sa ko abin zargi ne kenan to na mala eh eh to kaji lauyoyin maza wai shi namiji saboda yana da juriya wacce ta fi nami na namiji ai na mace suna da juriya dakiya shi yasa zai shekara uku bai zo gaida ubansa ba ko ai ga misali nan na bayar na mana eh to kaji wani ya tono wani abu ya ce ya abin zahiri ne shi gani yake su mata gaba ɗaya walhalin rayuwarsu wannan iyayen nasu mazan su suka mutu kai ko namiji ma ko baka kula da shi ba ma ko baka zo gaishe shi ba ka san daman da ka girma kai ka fara fita ka je ka yo buge bugenka kun ji abin da ya faɗa mana namiji watakila shi ke fighting for his own ita kuma mace dama permanent parasite ne har ta girma din ta girma tana zaune a yi mata kayan ɗaki a yi mata kaza a yi mata komai a yi mata shi yasa ta fi tausayi to kun ji wani sai kuma me na amma da akwai me rashin dakakkiyar zuciya wato dakewar zuciya shi yasa ta gadarwa maza rashin mutunci ko ai na baka misali na ce yanzu idan kana da ɗa namiji wallahi zai iya shekara biyu yana nan yana yana yana yana yana aiki a Lagos ko yana aiki a Ibadan sai shekara biyu bai zo gaishe ka ba amma yarka ya mace insha Allah sai dai in mijinta ya hana ta zuwa in ko ya hana ta zuwa ma an samu sabani da wahala ta share shekara bata zo ta gaishe ka ba me ya jawo haka ba zan samu ansa ba saboda duk ku ne maza a wajen ku to sai mu yi kokari mu gyara na malam yawwa mumtaz mata sun fi maza tausayi kuna da ja tausayi ku tsaya ku lura ku lura da magana shi tausayi jin kai tsakanin jinsin namiji da jinsin mace wafi mata yanzu barin tambaye ka wani abu guda ko jami'in tsaro ne ka haɗu da shi da mace da namiji da a haɗa ka da mace da ka haɗu da namiji a wajen hukunci wanne ka fi so eh ko da ke an ce akwai wata alƙali a ƙasar nan mace ce buguwa ce tsoro ake ma aje wurinta amma dai a bisa alama dai ɗan liniyansi haka da sauƙaƙawa sai ake ganin kamar ka faɗa hannun mace zai ɗan fi sauƙi su ma ba sa sauta inda laifi eh na'am na'am okay eh to ba ta daga ba ta kuma za a wannan janibin daidai kenan da kyau da kyau to Allah taimaka ni wannan din wanda nake faɗa ma babba ce ba anan take ba babba ce kabiratul haja amma dai ni abin da nake so mu fahimta mace dai in dai zamu yi kan adalci a zahiri kamar jinsin mace ya fi tausayi sama da namiji to Allah ba mu tausayi ya sa kuma mu bi iyayenmu mu taimaka musu mu haƙa mu biya mu ba su hakkin da yake kanmu a kansu nasu la ilaha illallah sallallahu alaihi اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسلم to sai kuma hukuncin hajjin yaro karami din da kuma bawa in sun yi Allah zai karba wa anhu duk hadisin Abdullahi dan Abbas ne yau kam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyin hajja duk yaron da ya aikin hajji summa balaga alhinsa daga baya balaga فعليه أن يهج حجة أخرى to akwai nauyi a kan sai daɗayin wani hajji kuma na daban duk yaron da bai balaga ba ya aikin hajji to idan ya balaga fa sai ya sake sabo wancan da ya ba a ɗauke mai nauyi ba wa ayyuma abdin hajja duk bawa idan ya aikin hajji ثم أعتق سنة أكا أنت شي فعليه أن يحج حجة أخرى تسيا ساكي سابان أيكي هجي وانت النبوتا دوا وانا ابن أبي شيبة يرويته ده إمام البيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه أن يسابان شن النبي نفد وانا مغانا كوكما صحابي والمحفوظ أنه موقوف zance dai kiyayayye shine wannan hadisin mawqufi ne ba annabi ne ya faɗa ba ma'ana sahihin zance annabi ba annabi ne ya faɗa ba maganar sahabi ne Abdullahi dan Abbas to a nan gurin ya ku yan uwana abin da nake so mu lura da shi shine yanzu mai hadisin ne ya nuna mana shin yaron in yayi hajjin yayi ko bai ba tambaya nake yayi ko bai ba in yaro yayi aikin hajji yayi ko bai ba to in yayi me yasa za a ce in ya balaga ya saki sabo to me ba kenan to abinda aka ce yayi in an ce yayi to bari mu ga mutum salin inda hannunku zai iya tabawa ka ba da motar ka gyara bakanike ya je ya gyara ko ba ka bari ba bakanike ya je ya gyara ya kawo in ta gyaru dai ta gyaru ko in ba ta gyaru ba kuma me za a maimaita idan gyaran nan yayi sai an sake maimaita wani to in ka ga an kaji wai shara saba da hankali wannan magana ba ka bane ba yau ba wata shara da za su saba hankali ba a gane ba a gane abin da nake nufi ba na mala eh eh eh eh idan ya samu iko sai ya sake to wancan ɗin fa da ya yi in dai an ce dole sai ya maimaita ya yi to ya yi don mai sa za ta maimaita malam ka yi sallama garba da zuko ka yi yanzu aka ce sai ka maimaita me ake nufi nan malam eh akwai hadisin na ba da an me eh walaki ajar to sai me ai ni ba abin da nake da bukata yayi ko bai ba kun yayi ko to me yasa aka ce maimaita ah bai da lada to me bai da lada bai da lada kuma yayi ya za a ce mutum yayi abu yayi kuma ba bashi lada ba na'am malam ina jin ka to naji ba a san wanne zai muwafaka da yadda ya dace ba a to haka ne kowa ma in hajji sai ya sake kenan haka ne yanzu aikin hajji na farilla in ka taɓa yi sai a ce baɗi sai ka sake yi la me za ka ce kai da aikin bai ba za a ce ladan yana ga mafiyarsa ba na'am ladan baya kansa yana kan mahaifiyarsa na'am iya bukatar samu kenan eh to yanzu dan Allah in tambaye ku yanzu da farilla da nafila wacce tafi karfi to an faɗauke masa farilla ma shi yaron a ce yayi nafila farilla ma fa an ɗauke masa kuma sai a ce yayi nafila tambaya ba ta ce ale hada hajjin wannan yana da haji annabi ce eh na'am lokacin da ya wancan takalifi bai hau kansa ba to amma kuma an tambaya an ce alahu hajjun ya ce eh Na'am. A karba a kai ina. In aka karba ina za a kai. Kai bayani. Wuta ta ɗauke ko? Na'am malam. Shiwa. Ya yi ko? Ta. to kenan bai yi ba a kansa ya yi wa iyayensa kenan kawai cewa zaka kamar duk yaron da ya aikin hajji yana yaro wa iyayensa yi ake so ka ce na mala karfa amimi ta mun zance na'am to na'am an ɗauki alƙalami akan abu guda uku akwai yaro ƙarami ka hatta ya hatta lima wato an ɗauki alƙalami a kansa idan har an ɗauki alƙalami a kansa me yasa matar ta tambayi annabi wannan zai aikin hajji annabi ce ya zai yi walaki ajar to tun da babu lada a kan shi shi me yasa za a sa shi ya sha wahalar da kuma in yayi ba shi zai samu ladar ba tarbiya ne a azabtar da shi tun yana yaro ko eh gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ya yi ko bai ba hajji ya yi ko to wannan da aka ce maimaita fa iya to tun da ya yi mai amfani a ce maimaita wanne ne na wajibin a ciki tambaya ta ɗaya ba shari'a yake nema ba wanne ne na dole a ciki wadda iya girma su wancan da ya yi da kare da ɗaya ne ko?
amma in ya yi ɗin wannan wani abu ne mai kyau a gare shi a gare shi ko a gare shi ko mahaifiyarsa to alaihal kuna jina ku dakata wannan saɓanin da muka yi duk da na ga kun ɗauki ra'ayi ɗaya akwai saɓani mai ƙarfi shi sa na tsaye da ku ana ban ɓata lokaci ba inda za ku karanta ƙarin shirin hadisin akwai waɗanda suke ta bugawa yaya za a yi a ce ya yi kuma ladan na wani ne mutum ya wahala a ba wani lada kuma wani nassi ne ya ce wai wai shi yaro in yayi ibada ba a rubuta mai lada wa ya faɗa na'am wannan ansa zaka bayar ba cewa ne babu ba ina tambayan ku ne akwai malaman da suka ce idan yaro ya yi aikin lada za a rubuta masa lada rufe alƙalamu an ɗauke alƙalami ana nufin alƙalamin da zai rubuta masa laifi don bai balaga ba bai kamata a rubuta masa laifi ba amma yi aikin alheri za a rubuta masa to waye ce ba za a rubuta mai ba alƙalami an ɗauke alƙalami saboda bai balaga ba ba za a rubuta masa laifi ba kaga tun da bai balaga ba bai kamata a rubuta masa laifi ba amma alheri kuma in yayi alheri in yayi yayi wa kansa me zai hana a rubuta mai eh
alakanta maganar rashin rubuta masa eh aikin lada da wannan hadisin da matar eh akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata inda dai ai yana karami a lokacin to bari ka ji da wannan hadisin ko ka san me suka ce akan wannan hadisin wai yana so ya ce za a iya alakanta da wannan magana tun daga annabi ya ce walaki ajir kina da lada kenan yaro ba a rubuta masa lada cewa suka yi kina da ladan wahala daukan sa iyi ko ba ka bane ba ladan aikin haji ku ga yaro da ya aikin haji shi za a rubuta wa ladan shi ke kuma walaki ajir kina da ladan wahala tun da a ɗauki yaron cewa ta ali haza hajjin annabi ya san za ta wahala yanzu ɗan wannan yaron akwai haji eh akwai haji walaki ajir amma fa kina da ladan ɗaukan nasu da wahala da zaki masa kai ma ijtihadin ka ne ai na'am ai ba mu zo kan ba wa mutumina ka tsaya dai tukunna to akwai malaman da sun ja kamar yadda na jajja muku a wannan duk da ba ina goyon bayan wancan ra'ayin bane amma ko da zaka je wata ran wani malami a karatu ya tsaya tsaram daram dakam ya ce yaron na yana lada kuma akwai wanda suka na ganin aikin hajjin shi yayi tunda ibada ce inda ya riga ya yi ta ba wani abin da ya lalata bai yi abin da ya karya ihraminsa bai yi abin da ya lalata masa aikin hajjinsa ba to me yasa za a ce bayi da shi magana mai kyau da kuka ta faɗa kuna maimaitawa shine yayi amma tasa ta nafila ce me yasa ta zama ta nafila saboda babu wato umarni na ne umarni yayi babu a lokacin to yana zamantowa baligi wannan umarni na yayi din ya zo kan shi wancan aikin hajjin da ya yi a matsayin nafila ne ba sa shi aka yi ba shi ya ga dama yi amma lokacin da za a ba shi umarni ya yi wannan abun bai yi ba so lokacin da ya yi ya balaga to yanzu kuma zai yi na umarni na dole kun fahimta? sai to hadisi na gaba nam? ok ko ba mu gama ba ko? sai ce wa ayyuma وأيما عبد حج ثم أوتق فعليه حج أن يحج حجة أخرى دم متمن دا يي أما matsayin bawa ne yayi aikin haji to idan aka yanta shi sai ya sake wani haji shikenan bawa aikin haji ba dole bane akan shi tunda shi meye ne bawa ne to amma yanzu an yanta shi ya zama cikakken da ya shiga layin ƴaƴa to wannan umarni na yin aikin hajji na dole ɗin fa ya dawo kansa wancan wanda ya yi da shi da yaro duk ɗaya na nafila ne kurin nafila ko ba za ta iya tsayawa a matsayin farilla ba saboda haka yanzu ne ya zama due to ya yi wannan aiki ɗin na dole tun da an yanta shi sai ya je ya sake sabo la ba kowanne ba ba kowanne ba wannan dai wanda nasi ya faɗa za a rubuta masa shi ma yaron ai za a rubuta masa kai ne dai kawai a ra'ayinka baka yadda ba na san shi nan wannan ɗan rigewa ne tarimul khalwati bil ajnabiya yanzu za mu yi shin me hukuncin keɓancewa da mace sannan kuma mace ta yi tafiya tafiyar da ta kai dare da yini ba tare da muharrami ba wa anhu yau da duk hadisan abdullahi dan abbas muke radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu abdullahi dan abbas yace naji manzo Allah yana huduba ya kula yana cewa la yakhlu anna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha zu mahramin kada ɗayan ku yadda yake banta da mace jama'a a kula da wannan hadisin kar ka yadda ka ke banta da mace illa wa ma'aha zu mahramin face da mahraminta ba zance ka je ba ko kuka ka je yawwa tun kawai ya je wai shi ya je zance da yarinya je kewaye da ita ya je zuba ta a bayan gida an ɓuya ana abun nan bai halatta ba ka fito fili ko ka tsaya yadda yara suna yawan zirga-zirga ba ofis kuke aiki ba ko mai ka san akwai wanda zai zo an hada shi da wata tana aiki yanda za ka tausaya mata malam ka je gan su a ofis din gwamnati suna aiki abin tausayi wata yarinya ta zo za ta hira da ni a cikin yan gidajen rediyon nan suka zo har gida suka yi min waya suka same ni da ita da wani suka taho za su hira da ni akan wata kadiyar za su buƙaci ra'ayi ni dai na ga ikon Allah rana ka taho na ba su wurin zama na farko dai da tozo zama dai tukunna zaman da da ƙiryayyu saboda yanayin kayan da ta sa ɗin ya za ta ta zauna ni kuma na ce sai an zauna yawwa an saka suke ta matse jikinta ya za ta ta zauna an bar haka ta zauna kuma abin tausayi zaman da ta zo sai ta zauna kusa da shi namijin jikinta na jikin shi shi bai damu ba ita ma bata damu ba haka daman a mota ɗaya suka taho sannan kuma suka zo za su tafi malayin da ka ga wato mijinta kuma yarinya ce budurwa suna nan suna zaƙin baki a gidajen rediyo nan ba mamaki an ji mamaka ji ta amma ba zan faɗi a ina take ba suna nan dai a kewaye Allah nake gaya maka na tausaya wa yarinya nan kuma na tausaya wa wanda zai aure yarinya nan yanzu wani zai ji zaƙin bakinta a rediyo "Ya, ya, ya, ya, ya," kaza kaza kaza ya ji yana so kaje kaje ka haɗu da wadda take ta saba da maza kuma wallahi wani akwai program da suke ba sa ma rufewa su ne na ƙarshe bayan sha biyu kai wani abu masu anan za su kwana akwai abin tausayi mace a hannun ma'aikata akwai wanda matarsa aikin banki take kullum sai ta makara ba ta dawowa da yara su zo su yi ta abu ne ce kai shi fa bai gane wannan abu ya je tarar da ita wai overtime wai kowane ma'aikaci ya tafi wai manaja ya tsaya ce akwai fom da za ta ciccike masa kowa ya tafi tana nan ita da manaja masu gadi ku security manaja yana ciki akwai wanda ya isa ya shiga kulewa ma wurin zai daga shi sai ita shi yasa kake ganin wasu ba ba sa yadda matar su sai aiki Allah barna barna na yi hira da wani ma'aikacin rediyo na ce waya kuke haka ne yan matan nan da suke aiki a gidajen rediyo nan yawanci kana jin murya sannan wallahi idan ka ga abin da suke yi wallahi abin zai baka mamaki wai i know ana koya musu ne is the same it's just your friend it's your friend kawai idan ka ga mace ka dauka namiji ne ke ma in kin ga namiji ki dauka mace ce complete association a haɗu sosai a yi harka ba wani abu kar ma ka rinka tunanin wai mace ce a kusa da kai ke ma ki daina tunanin namiji ne haka wai aka ce wai yahudawan wai haka suka ce su to mu kuma muna da addini kuma muna da dokar da za ta ce mana mu yi ko kar mu yi so akwai abun akwai hadari kwarai da gaske annabi ya ce kada a keɓance da wata mace keɓanta ne karka yadda a keɓanta kwata-kwata kada ka yadda kaga mutum masha Allah tabarakallah mutum gashi abin nan kawai wai ya zo wai wai ofis din sai ya samu wata katuwar arniya sa ita ce sakatariyarsa haka mutanen mu suke wallahi ko a kasuwa akwai ɗan kasuwan mu da za ga mutum musulmi amma wallahi sakatariyarsa wacce ita ce take mai rubuce rubuce sai ka ganta ka ganshi wallahi katuwar arniya ce yi ko mutum ya je sai injin photocopy ya samu katuwar arniya balagaggiya ta balaga har ta zama balangu ta zama ta ƙone sai ya bata ita ce a shago ita ce kaza akwai yanzu shaguna a garin nan mata ake zuba mata mata duba duk samari da ake da su ƙarfi mabukata yake ba za ba sai a ɗebi 'yan mata su caɓa kwalliya su yi ado kana zuwa alhaji barka da zuwa ya gajiya lafiya kala wani matsiyaci ma ba komai zai siya ba cingam zai siya tsinan ne sai ya shiga ya je saboda akwai mace a wurin hadhihi jahiliya yani wajibun alaina an nahjurha wannan jahiliyar dole ne mu kaurace mata wallahi ba daidai bane ba daidai bane wata ran na taba zuwa za a mun laminating din wata takarda naga wani abu bakin ciki kamar nayi kuka wallahi yarinya ce musulma ka gane ko wani shi kuma saurayi ya zo za a buga masa 'yan takardu irin 'yan business center din nan ga ta masha Allah tabarakallah abin ba a cewa komai malam ta zo ta zauna akan kujera na farko dai ga tsiraici daman gyale ne ta ratiyo wannan tsinannen gyalen wanda bai kai ya kawo ba ta zubar da shi tukunna a gefe an saka hannu an yi menene tana taɓa goganka kuma ya zo an sa masa kujera gashi gata yana no wannan can nake niki wannan ai zero ne yana yi kuma yana taba jikinta ba kuma ita wallahi bata damu ba malam jikinsa yana da ko zai duba kwamfuta sai ya ce eh wajen nan haka yana dubawa barna barna shaidan yana zuga mutane suna barna kuma ita wallahi bata damu ba saboda an nuna mata ai duk ɗaya ne ai kwastoma ne a rana ɗaya sai ta zauna ga ta ga namiji a wannan kujerar tsinanniyar kujera da ake sa ta wajen masu buga kwamfutan nan wai ka zo ka duba a hana haɗa mata da namiji sai ta zauna da namiji bakwai abin tausayi mijin da zai je auri wannan yarinyar wallahi shine kura abin tausayi yasa duk wanda zai aure ka samu yarinya mai hankali mai nutsuwa wadda bata gama wayewa ba gaskiya yawwa wacce bata gama wayewa ba wannan da ake ganin kaman gidadawa gidadawa ka gane ko rabi tana maka hauka hauka dai ga ta ga ta nan to sun fi tsarki sun fi daɗin sha'ani ita bata ma waye ba ma bata tsallaka titi ba amma waɗannan feƙaƙƙun da suka dage sun saba hawa a daidaita sun Allah kuwa ta sha ɗaukan tasi shata tana kewayawa wani lokacin ba za ta dawo gidan ubanta ba sai bayan shaɗi na dare wannan ba matarka ba ce ba matarka ba ce wata ranfa bayan asuba na ga wata yarinya ta caɓa kwalliya ta yi ado an rataye da kawai za ta tafi makaranta bayan asuba ba za ta tafi makarantar boko wadda duk makarantar nan galiban lakcocin nan daga takwas ne dai tara ake farawa ita tana yin asubayi ta kama ya ta tafi kuma ba wani wuri ne mai nisa ba wani wurin za a ci su waɗannan matan da kuke gani dai kannena ne kannanku ne yayyena ne yayyenku ne abokanina ne abokananku ne kowa ya tsaya ya gyara gidansa ni na sha faɗa na maimaita yanzu mutum ya ƙarishi wahalar tarbiyyar yarka rana ɗaya ka bari wani saurayi kuri je ya lalata mata tarbiyya ya zo ya ɗauki ƙanwarka ya je barna da ita ya zo jefan maka da ita rana ɗaya yanzu an yi wa babanka adalci kuma ku gidanku gaba ɗaya an lalata muku famili amma ba kwa ganewa ai dole ka sa tsaro a kanta mummunan tsaro kuma ku ta tukuikuyawa har Allah ya kai lokacin za ka je ka aure da ita ana samun cases da yawa na wannan ciki ga yarinya ba ta kai ta kawo tana da ciki da yawa da yawa ana samun 'yan mata da yawa akwai 'yan matan da da yawa sai sun yi alaka da wasu mazajen suke zuwa su auri wasu kurin kaifan ko ne kawai duk lokacin da aka saba wa Allah aka yi gaskiya kuma a ga rashin kirki manzan Allah dai dan a hana zina ya ce kar wani ya keɓanta daga shi sai ita ce mace in ɗaki aka shiga a ɗage labulai idan mazance ake a zauna a wurin da ana kallon kowa amma yanzu tsayar da mutane a mota fa mutum zai zo kofar gidanka ya lalata da yarka ya jefar da ita ya tafi ko kwanan nan wallahi bai wuce sati biyu ba sai da aka mu kukan a wani wuri wani kurin malam ya zo don rashin mutunci malam ya zo da mota tinted glass ya yi fakin a wani lungu ashe yarinya suka je suka kira da shi da abokinsa ka san tsayar da yi suka shigar da yarinyar mota kurin suka kwantar da kujera na cikin mota da yana tsaya da ita a kan layi a cikin unguwa tinted glass ne in ka zo wucewa ba za ka komai ba shi kuma ɗayan dan bala'in ɓadda sau sai ya hau kan bonnet ɗin waya kurin ya sa waya yana ta wasa da waya ko da ya ga mutane sai buga halo ina gaji lafiya kala ya al'amura sai ka ɗauka ba shi ne mai motar yana kan yana kan bonnet ɗin ashe akwai wani yana kwance da yarinya sai da wasu yara a layin suka gani suka ce su fa wallahi tallahi sun ga mace ta shiga nan gurin kuma abin nan suka gaya wani ya ce ku je ku buɗe ƙofar motar kowaye ku je ku buɗe suna buɗewa suka je suka tarar da yarinya tsirara da namiji tsirara a tsakiyar unguwa wallahi tallahi nake gaya maka to kaga wannan mota ai bai kamata a ce ta bar unguwar nan ba ya kamata a ce an faffashe ta wallahi a ragargaje gilasan gabaki daya kwarai da gaske a tafka masa asara irin ta dubu ɗari ɗari da wani abu tukunna nan gaba ya zo ya lalata yar mutane amma nan ta kai ta magogan na haka yi ribas da motar sai tafiyarsa kuma ya rena mutane hankali bayan wata ɗaya ma sati biyu ma dawowa zai yi to san yanzu samarin ne duk sun yi sanyi kowa abin nan inda da ne inda ake ja ko hauka yake bi sai zo wurin ba hauka wallahi tallahi a ce zo wannan wala bai zai ba akwai wasu ai wanda wanda ya je na ta musu tsaya anguwa ya zo ta daukan yarinya yana tsaya wai shi mai kuɗi ne yana zuwa da mota mai tsada wasu yara suka shirya ni sun burge ni fatawa suka mu amma ni wallahi ban hana su ba dan wani lokacin matsiyaci sai an masa tsiya wallahi yawwa ba wai koyi shi ne za zuwa jama'a ka zo ka yi wani jan hadisi ko wani abu ka bas su kurin su yi musu su maganin su wallahi malam bishiyoyi suka hau kurin suka hau bishiya suka samu dankon su mai lafiya da yan boris ya zo ya zauna ya fara kama yar mutane haka fa a fili zai zo a cikin gwa saboda yana da babbar mota mai tsada ya rike yarinya ya kama ta yi waye waye da sauran sai wani ya seta ya hau kan bishiya da daddare ya sai toshi ya samu ƙugunsa nan gurin ya ja ya sauke masu kaje dal sai kai yana taba yana taba kafin ya gama juya wani ya seto yarinyar ya danna mata ita ma sai ihu sai fafafau fafafau fafafau suka duba sama da ƙasa suka waye babu idan mutum yana cikin bishiya ya auna sai ya likimo wallahi haka mutumin ne ya daina zuwa wurin nan gashi gashi aka ramka da muka yi nace kun yi daidai ku je ku dan taba istighfari kurin Allah zai zai yafe mu yanzu wannan malam yana bukatar wani aya da hadisi inda zuwa kai ka bashi aya ka bashi hadisi zuwa ma zai je turo maka a kama ka ce gashi wannan ya zo ya harazin ɗinka ya zo ya ya shiga maka rayuwa ya abin nan ɗinka yana tuhumar ka yana shikenan akai gurin yan sanda sai da kira a kubuto da kai ni wallahi ban hana su ba kuma ni har ga Allah ban ga laifin su ba yawwa marra aminkum munkaram kurum ai babu matsihata irin masu waɗannan haushi suke ba mutum ya shigo yana bako daga wata unguwa kurin ya zo ita lalata muku yan matan unguwa ya fita wallah wani abu akwai ciwo kuma abin da yake faruwa fa kuna nan unguwa kuna zaune dan unguwar ku ba zai zo ba wani bako ne fa shi zai zo ya tsallako daga wata unguwa ya zo muku rashin mutunci ya lalata muku yayan unguwa ku kuma ya tafiyarsa wai ana ganin sa wai to wannan masu danko Allah saka musu alheri ولا تسافر المرأة إلا وما إلا مع هذه محرم كروة متتيت فيها سيد محرمي فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة تا an hana mace ta fita ba muharrami ko ta yi tafiya ba muharrami tafiya ku kula da wace irin tafiya ba wai gajiriyar tafiya ba dan nan da wudul mace za ta yi tafiya dan nan da wuri kaza bai kai ya kawo ba nan da zariya za ta iya zuwa ita kadai amma tafiyar da ta kai yini da kwana babbar tafiya masiratu yawmin wa layla illa wa ma hazima haram kamar yin tafiyar da za ta hau jirgi dole sai da wani saboda abin da zai iya zuwa aje dawo sai wani ya ce ya miƙe ce ya manzo Allah mata ta kharajat hajjatan ta fita aikin haji wa inni tutibtu fi ghazwati kaza wa kaza ni kuma gani an rubuta ni cikin masu tafiya yakin kaza da kaza faƙala sai annabi ya ce to kaga yanzu matsalar matarsa za ta je aikin hajji shi kuma yana cin sojojin da aka rubuta za su tafi jihadi annabi ya ce to ka dakatar da zuwa jihadin in talik fa hujja ma amra'atik tashi ka tafi ka je kai aikin hajji tare da matarka muttafaqun al duba tsare mata malam eh da ya batta ta tafi ita kadai gwanda ya haƙura da zuwa jihadin ha ya je aikin hajji da ita واللفظ لمسلم متفق عليه واللفظ لمسلم بخاري da muslim suka rawaito lafazin da muslim ne abinda mutane suke mutum matarsa zai je aikin hajji hada ta da aboki fa bai halatta ba abokinka tab ai wuta kenan da auduga ai abokinka ba zai iya zuwa aure matar taka ai karka yadda ka hada matarka da abokinka hadari ne wallahi tallahi ba ustazi yake ba kowaye ba ruwanka da shi in dai akan harkar mata ne nemi kananta ka biya masa nemi yayanta ka biya masa nemi kawunta ka biya masa wanda ba aure tsakaninsu ko kuma ka haƙura idan ka haɗa kuɗinta ka je ka ajiye ko ka juya shi kai kasuwanci da kuɗin baɗin ka samu naka ka haɗa ku je tare amma mutum ya tukwikwiye matarsa ya tura ta aikin hajji ba kowa wannan haramun ne shi yasa da ƙasar saudiya suka je ba da suka yi ta kamo mata suna koro su ba laifi suka yi ba ba yawwa dan annabi ya hana mace ta yi tafiya ba muharrami dole ne sai an sanya za a yi in kuma babu muharramin wajibi bai zama wajibi a kanta ba wai dan me diddan a tsare mutuncin mace to ina wanda zai zo biya mata tafi america karatu ko tafi ingila ko tafi ghana ko tafi togo ko tafi canada ko ta tafi india ko ta tafi ina ne karatu ita kadai yarinya budurwa yar shekara 17 18 saboda ta ci kire da tara kuran a biya mata kudin jirgi ta ba kowa kowa kiyaye to sai dai yana je can nan a dan nema mata wanda zai kula da ita magana addini daban fa magana zamani daban to
biduni ta'liq
wannan hadisin yana nuna mana cewa keɓancewa da mata haram a mace haram ne ijma'i ne ma malam a wata riwayar manzo Allah ma yace fa inna salisuhuma shaytanu na ukun su ma shaytan ne hadisin Tirmizi daga Abdullahi dan Umar a malikiya an halatta za a yi haɗa ta da rufka amina rundunar mahajjata a haɗa ta da ‘yan uwanta mata suna tare suna da yawa in dai amintattu ne to sa iya zuwa ko da ba muharrami din kun fahimci wannan yawwa sai hadisin da yake magana akan mutum ya yi wa kansa aikin hajji hadisin shuburma da muka bayani وعنه هريا دغ عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه من ذا الله يجي wani mutum yana yana aikin haji yana labbaik allahumma an shubruma qala man shubruma man Allah ce kai waye shubruma qala akhul li aw qaribul li sai shi amma Allah dan uwana ne ko kuma dai makusanci na ne shakka ne na mai riwaya fa qala hajjata an nafsika annabi ya ce kai wai yanzu ka taɓa yi wa kanka aikin hajji ne ƙala la sai ce a ƙala hujja an nafsika sun ma hujja an shubruma annabi ya ce to ka je kai wa aikin kanka aikin hajji kafin ka je kai wa shubruma hadisin abu dawud kenan da ibnu maja ya ce hadisi ne sahihi ibnu ibban ya inganta shi kai wal raji'u inda ahmad waqfu raji'in zance dai imam ahmad ya ce abdullahi dan abbas ne ya faɗa imam al-baihaqi ya ce isnadihu sahihun to wannan shine hadisin shubruma da annabi ya ji bawan Allah na yana aikin hajji ya ce waye shiburma ya ce ya ce wani mutum ne ya nuna masa ya yi wa kansa aikin hajji kafin ya yi wani haka kuma malaman suka faɗa kamar yadda muka yi bayani Allah ya mana afuwa to sai hadisi na ƙarshe da yake magana akan wajibcin mutum ya aikin hajji a rayuwarsa sau ɗaya wa anhu daga Abdullahi dan Abbas qala khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala manzo Allah ya mana hudu ba yake cewa inna Allah kataba alaikumul hajja lalle jama'a Allah ya wajabta muku aikin hajji fa qama al aqra bin habis sai wani mutum mai suna aqra ibn habis ya tashi sai ya ce a fi kulli amin ya rasulullah yanzu ya manzo Allah kowace shekara ne aikin hajji duk shekara qala law qultuha la wajabat annabi ya ce da ya ce eh to wallahi da aikin hajji duk shekara sai ta zama dole ko ka taba zuwa to bai yi ba in dai shekara ta juyo kana da kuɗi sai ka je alhajju marra sai manzala ce a hajji ta dole kwaya ɗaya ce fa ma za da fahuwa ta tawwa duk abin da mutum ya ƙara to ya zama na ta ɗau'i aikin hajji da ya zama wajibi ka je na dole na ɗaya ne na biyu na uku na hudu na biyar duk wannan ta ɗau'i ne rawul khamsa wa ghairu tirmizi malamai biyar nan suka rawaito wannan hadisin bane Imam Tirmidhi wa asluhu fi Muslim min hadith Abi Huraira asalan hadisin da sahih Muslim ya riwaya Abi Huraira a wata riwaya akwai ƙari ba'ada qaulihi la wajabat walau wajabat lam taqumu biha da annabi ce da an wajabta muku duk shekara wallahi da baku iya yin aikin hajjin ba walau lam taqumu biha la uzibtum da ku ba ku yi aikin hajjin ba da sai an yi muku azaba to wannan hadisin dalili ne karara da yake nuna mana cewa aikin hajji sau ɗaya ne idan mutum ya yi ya sauke nauyi shi kenan in ma bai daɗa komawa ba dai ya sauke nauyi Allah ya mana afuwa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kun tuna ma harshe Allah ya mana afuwa da rangwame subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh